أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر من كدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أئمة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر والتابع بنظرة تأتي لنا بالظفر باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da ya zo fi idikalil isba'i cikin shigar da ɗan yatsa fil uzuni cikin kunne inda al'azani wajen kiran sallah ladan ya haka ya shigar da ɗan yatsansa cikin kunne wajen kiran sallah ba dole ba ne amma kuma zai ƙara sauti saboda kiran sallah abu ne kamar waka ana so a rera shi da murya mai daɗi da sauti don za ka rera abu ko za ka yi kirari in ka ɗan sa hannu a cikin kunne kamar masu wake a raga sai an sa wata rediyo an rufe kunne to in ka sa sautin ka zai dinga fita mai kyau a dole bane amma dai kuma ya zo a iya haka حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان يا زن تدمو حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق يا زن تدمو أخبرنا سفيان الثوري سفيان سفيان الثوري يا بام لاباري أن أون بن أبي جحيفة أن كربو دغ أون أن أبو جحيفة أن أبي جحيفة أن أبيه شي أون يا كربا دغ بابنسا أبي جحيفة قال أبي جحيفة يجي رأيت بلالا ناغا بلا da kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yu'azzinu yana kiran sallah waya duru yana jujjuyawa hayya ala sala sai ya dan juya dama hayya ala sala ya juya ya juya hagu Allah yana dan juyawa wayu tubi ufahu kuma yana biyar da bakinsa yana biyar da bakinsa hayya zuru yana biyar da bakin nasa hayya ala sala hayya ala sala da baki da jikin ga baki ɗaya hahuna wa hahuna nan da nan ma'ana dama da hagu shine nan da nan dama da hagu hayya ala sala hayya ala sala kuma da ba lasfika ce da su ba mutum ya karfin muryarsa to ko yanzu ma da yake da lasfika din ba laifi mutum ya jujjuya din ba laifi tun daga shi ya zo a cikin karatu hahuna wa hahuna ma'ana dama da hagu shine ma'ana nan da na wa isba'ahu fi uzunaihi ɗan yatsunsa suna cikin kunnansa hayya alal salam yana juya ɗan yatsunsa na cikin kunnansa wa rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi ya tsira da amincin Allah tabbata a gare shi fi qubbatin lahu hamra yana cikin tanti tanti rumfa ta fata da larabawa suke larabawa fata ce da su to kuma har aka zo kuma suna yin rumfar tagwado har kuma yanzu sojoji za ka ga irinta a wajensu ta tamfol za a ga rumfa ta tamfol wannan ita ake cewa kubba rumfa ta tamfol to manzala sallallahu alaihi wasallam yana cikin kubbarsa rumfarsa tantinsa ma'ana hamra a ja arahu kala shi dan abiju haifa yake cewa ina ganin babana cewa min adam ita rumfar ta fata fata an je ne ta ana ce mata adam ajimu samai to kuma fata galibin an je ne ta wata akan mata tiri ta zama ja ko ko fara din ce ma an je ne ta in dadewa ce dadewa sai ga ta yi ja to shi sa aka ce rumfan maja ce saboda rumfan fata ce faka raja bilal bayan bilal ya gama kiran sallah ya fito daga ya shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ba a sa ya shiga ba amma tunda aka ce ya fito ma'ana ya shiga ya fito daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama baina yadayhi bil anazati shi yana gaban annabi sallallahu alaihi wasallama bilal yana wa annabi zaki a hannun bilal akwai kwagirin annabi sallallahu alaihi wasallam a nazatu akwai kwagiri fara kazaha sai ya zo ya kafa kwagirin nan shi bilal ya zo ya kafa kwagirin nan bil badahai a farin maka wuri ne badahau a maka in ka fito daga ɗan harami kaɗan a da amma yanzu badahau duk ya shiga cikin harami yana nan cikin harami wuri ne to ya zo ya kafa kwagirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a badahau fasalla ilaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya sa kwagirin nan a gaba ta zama masa sutura za mu zo karatun sutura shi kuma daban sai manzo Allah ya sa wannan fagiri a gaba ta zama masa sutura ya sallah tana gabansa ya murro baina ya daihi kalbu kare na shigewa wal himaru jaki ma na shigewa tunda da ya riga ya sa kwagiri a gabansa ana so in za ka yi sallah akan hanya wurin da mutane suke shigewa to kaɗan sa wannan sutura ko da ta rawani ce ko da ta hula ce a ɗan sa wani abu dai wanda zai zamanto ba ruwanka da masu shigewa to ya murro bai mai daihi kalbun wa himaru da kare da jaki suna shigewa wa alaihi hullatun hamra'u annabi sallallahu alaihi wasallama yana da jajayen kaya a jikinsa ba a ce da abu hulla asin da asin sai ya zama riga mu a yaranmu yanzu a ce riga da wando su kuma a yaransu a ce riga da zan ko zani da mayafi to zani da mayafi sai a ce masa hulla ka daura zani ka yafa mayafin to sai a ce ma hulla ko kuma ka daura ka sa riga din ka daura zani din sai a ce ma hulla ko kuma mu yanzu a ce ka sa riga da wando sai a ce ma hulla to wa alai hullatun hamra'u manzo Allah akwai tufafi ja a jikinsa ka anni anzuru ila bari ki saki shi baban yake gaya wa ɗan yace da nake ma maganan nan yanzu kamar ina ganin kyallin kafar annabi sallallahu alaihi wasallama suke sallallahu alaihi wasallama wani hadisin za ka ji sukan ce fatar jikinsa kamar an tace azurfa kamar an tace azurfa haka fatar jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin kuma za su ce farin ne kamar an tace azurfa amma an cuɗanya shi da ja sallallahu alaihi wasallam da mayafin ke daura masa inda sallallahu alaihi wasallam bai sa wando ba kila ya sayi wando karshen rayuwarsa a kasuwar bani kaino ka'a bai taba sawa ba amma ya ce a sa wa mata wando ya fi tsare su jibi balarabe sai ya fifita yanzu idan ka dubi larabawan yaman in kana da in mutum ya kamo yaman a kebul dinsa zai gansu su kuma duk tsaura zani ya kace ma yan daudi ne ko in ka gansu su kuma ya al'ada su ne yanzu idan ka kalli mutanen malaysia duk da wandan ya shigo musu sai a sa wandan amma dai zanin nan sai an tsaura shi akan abubuwa ba san me ma'anar wando ba akwai tubbanu kuma tubbanu wando ne kamar turi kwata din nan nan yamurai fatari sosai shi kuma 'yan dako suke ɗaura shi saboda ɗaukan kaya kar ya zama zanin ya ya goce galibi idan ka ga takarun maka za ka ga suna ɗaura shi kuma wannan tubbanu shi suna ce masa tubbanu to ka ni an zuru ila bari isaki kamar ina kallon kyallin ƙwaurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala sufyanu sufyanu sauri yace nurahu hibratan muna zaton kayan nan wato bargo ne jan bargo hibru hibratu bargo ne geza shi ne ake cewa hibru to kila abin da manzo Allah ya daura bargo ne zani ne mai geza ya daura shi ne to hibru din nan akwai baki ma su kuma wanda mata suke lulluɓa da shi na laraba su ma ana ce masa hibru shi kuma baki ne to kuma mazan sa iya daura kowane iri shi dai su biya ya ce ina zaton hibiru ne a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to kuma hibiru wannan bargo ne geza shi kuma jani qala abu isa turmudi yace hadisu abu juhaifa wannan hadisin na abu juhaifa hadisun hasanun hadisi ne kyakkyawa sahihun ingantacce cewa mai kiran sallah ya iya jujjuyawa ya juya can ya juya can kuma ya iya sa yan yatsunsa a cikin kunnensa wajen kiran sallah wa alaihi al'amal aiki a kansa yake inda ahlul ilmi nan ga malamai malamai sun tafi akan haka mai kiran sallah ya jujjuya kuma ba za a ce yayi waiwaye ba tunda ba sallah ba ce sallah ce ba a yi mata waiwaye yastahibbuna malamai suna so an yi jikilar mu'azzinu mai kiran sallah ya shigar da isbu aihi dan yatsunsa fi uzunaihi a cikin kunnansa an so ba dole ba yawa fi uzunaihi to kaga ko kuma yanda wani suke kuma ya shi haka su dace su dace kunna amma dai ala iya halin daya dai ko shigarwa ko shigarwa da ya zo to ko dafewa din ma yayi Allahu a'lamu fil azani a cikin kiran sallah wa qala ba'd ahli ilmi ba'arun malamai suka ce wa fil iqamati aidan in ya shiga cikin iqama ma yayi yudkilu isbu aihi ya shigar da kunnu wato yan yatsunsa fi uzunaihi cikin kunnuwansa wa huwa qaulul auza'i amma malam auza'i ne ya faɗi wannan na iqama amma wancan na kiran sallah da yake yazo malamai da yawa sun faɗa amma malam auza'i ya ce ko a iqama ma ya iya shigarwa wa abu juhaifata shi abu juhaifa sahabin nan ismuhu wahabu bin abdullahi sunansa wahabu dan abdullahi as-suwa'iyu basuwa'i kabilar ta ce suwa'i din babu ma'aja babu cikin abin da ya zo fit taswidi cikin yin taswidi as-salatu khairun minan nawmi as-salatu khairu minan nawm shi ake cewa taswidi fil fajr sai alfijir ya ke to ake yin as-salatu khairu minan nawm jibi turmuzi gashi headline abinda muke cewa headline ko shine headline din da ya kafa na hadisin babu ma jaa babi cikin abin da yazo fit taswidi cikin as-salatu khairu minan nawm fil fajr in alfijir ya ke to a cikin alfijir حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع يازن تدمو حدثنا أبو أحمد أبو أحمد يازن تدمو الزبيري حدثنا أبو إسرائيل أبو إسرائيل يازن تدمو عن الحكم shi kuma ya karba daga hakam an abdurrahman bin abi laila shi hakam ya karba daga abdurrahman dan abi laila an bilalin shi kuma abdurrahman dan abi laila ya karɓa daga bilalu mai kiran sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala bilalu yace qala li rasulullah sallallahu alaihi wa sallama annabi mai tsira da amincin Allah ya gaya mun ni bilalu la tusawwi banna bilalu karka yi as-salatu khairu min an-nawm fi shay'in min as-salawat cikin duk sallolin nan karka yi as-salatu khairu min an-nawm da azhar kaga dai za a iya ita ma ai ana baccin ana baccin rana da azhar to kakka ce a salatu kai ruminan nawmi kakka yi a salatu kai ruminan nawmi da la'asar kakka yi da magariba kakka yi da isha illa fi salatul fajr sai a sallah alfijir sai a sallah alfijir qala sai yace wa fil babi a wannan babi an abu mahzurata an karbo daga abi mahzurata min yi hadisan abi mahzurata da suka shirya duk da baki daya shi ma duk a falla alfijir ya ce kala abu isa abu isa ya ce turmuzi ma'ana hadisu bilali wannan hadisi na bilali la na arifu wa musan shi ba illa min hadisi abi isra'ila sai ta wannan hadisi na baban isra'ila al-mula'i shine al-mula'i ma'ana ta wannan hanya kawai yazo wa abu isra'ila to amma ko turmuzi bai san radiyallahu ta'ala anhu ko bai san ba a san shi ta wannan ba sai ta hadisin abi isra'ila ai ga hadisai ingatattu can na abi mahzurata wajen nawa da muka zo da su alhamdulillah wannan ya isa wa abu isra'ila shi wannan abi isra'ila abu ban isra'ila dinnan lan yasma hadha alhadith bai ji wannan hadisi ba min alhakami daga hakamu bin utaybata qala ya ce inna ma rawahu ya rawaito wannan hadisi ne anil hasan bin umarata daga hasan dan umarata anil hakam bin utay utaybata shi kuma hasan dan umarata ya karba daga hakamu dan utaybata alhamdulillah shi kenan ya zama wasili da a ce yanzu ba a san hasan dan umarata ba ya ce ya karba daga hakamu ne ya zama mursali kenan ya yi gibin mutum daya amma yanzu da an san wannan gidin shikenan karatu ya cika wa abu isra'ila shi baban isra'ila din nan ismuhu isma'ilu bin abi ishaqa sunansa isma'il dan abi ishaqa wa laysa huwa bizaka alqawiyyu ba wani karfa bane a wajen hadisi inda ahlul hadisi nan ga malaman hadisi malaman hadisi sun ce lafiya kalau salihul hadis hadisansa masu kyau ne sai dai haddasa ake tsoro ba shi da ƙarfin hadda Allah ya ba mu hadda hadda a karatu tana da girma kwarai da gaske don haka akwai abubuwa da mutum zai ta amfani da su don ya samu hadda na daga addu'a na daga komai din ma to yana daga mutum ya dinga roƙon hadda dai a karatu in kuma malamai suka ce in ba zai iya haddace karatu ba to ya rubuta ya ajiye ya kuma amfani ma ku ci ba karra wa ma ku fi zafarra abinda aka rubuta zai tabbata duk ranka ka ɗauko za a gani abinda aka haddace ya gudu su da bayan Allah da malamai ba san rubuta larabawa ne duk wannan karatu duk wannan karatu da muke yi da akan wayan shi yake alhamdulillah daga baya ne su a wajen suna ta cewa bid'a ta zo yanzu wai rubuta karatu a bid'a ta zo yanzu to mun gode Allah ba dan an rubuta ba da mu san yanda za a kai yanzu ba Abu Huraira yana cewa ba na tsoron kowa a cikin sahabban annabi wajen karatu sai abdullahi dan amru dan asi wannan kaɗai nake tsoro shi ma abin da yasa nake tsoron sa rubutawa yake ba wai ya tsaya wa haddasa bane aka ce to kai ya aka kafa kowa hadda yace ba na zuwa ko ina ina nan gaban mumbarin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da annabi ya samu ya bani na ci shi kaɗai zan kula da shi ni dai kawai hadda karatu nake su da zancen hadda ne duk da baki daya to malamai sun yi shi wannan mutum malamai sun dan taba shi kaɗan sun ce lafiya kalau hadisinsa mai kyau ne illa ta wajen hadda amma ba makaryaci ba ne ba shi da wani laifi illa dai ana tsoron wajen haddarsa shine abin da ya jawo abin mamaki kuma sai wakala husainul ja'afi shi kuma husainul ja'afi da zai taba shi sai yake cewa abin da ya sa muke tsoron hadisinsa kana tsawilin lihiyarci mai dogon gemu ne a hamakon mahaukaci saboda su malamai sun ce ƙarshen tsafon gemu ka danki gemunka kamu ɗaya to ka yanke can ƙasa su ƙarshen tsafon gemu kamu ɗaya ka danka sun ce to duk abin da ya ƙaru a damka ɗaya to hankalinka ya ragu haka duk abin da ya ƙaru su tawaya ce in ka duba karatu to jibi don Allah malaman hadisi suka faɗi irin wannan to ka duk talaba a halin ilimi malamai sun yi saɓani fi tafsirin taswiri cikin fassara wannan me ma'anar taswiri din nan faƙala ba a zuhu ba'arin malamai ya ce a taswibu ma'anar taswibi an ya ƙola fi azanin fajiri mai kiran sallah ya faɗa fi azanil fajr a kiran sallar alfijir a kiran sallar alfijir ya ce assalatu khairun minan naumi ba irin na kasan mu ba mutum ya tashi alfijir bai keto ba ya ce assalatu khairun minan naumi ba haka ba duk karatu ba a ga wannan ba ya zo kuma sarrai ne wannan kuma me yi shi da Allah mutum ya ce assalatu khairun minan naumi wa huwa qawlu ibn mubarak shine fadin abdullahi dan mubarak وأحمد الإمام أحمد وقال إسحاق إسحاق يتي في التصويب أتكين تصويب غير هذا باوانا مغانا وقال يتي التصويب تصويب يا تصويب أكون تصويب من حديث دا أحتربه idan alfijir ya keto ladan ya ce as-salatu khairun minan nawm akwai kuma at-taswibul makruh akwai taswibin da aka ki huwa shay'u shine wani abu ahdathahu nasu da mutane suka farar da shi ba da nabi ba manzon Allah idza azzana almu'azzin idan mai kiran sallah ya kiran sallar tasa ya gama as-salatu khairu minan nawmisa yana jiran liman ya fito ya iqama fasta da alqauma idan ya ga masallaci ba kowa idan ya ga masallaci ba kowa qala bainal azani wal iqamati bayan ya yi kiran sallar nan kafin ya tada iqama to sai ya fito waje yana cewa da mutane kad qamatis salatu kai sallah fa ta hayya ala sala kamar yadda wani bawan Allah ba gulma ba da azumi ba ko kafin ya ga malam ya zo sallah ta zo malam ya zo sallah ta zo to wai wannan taswiri shi suka ki kad qamatis salatu sallah fa ta tsaya hayya ala salatu ku taho wajen sallah fa hayya ala salati ku taho wajen babban rabo to wannan suka ce shi aka yi kala sai ya ce wa hazal ladhi qala ishaqu wannan magana da ishaqu ya faɗa huwa taswibul ladhi shine taswibi wannan da karkari huwa ahlul ilmi malamai ba sa ta fansa wallazi ahadasuhu irin wannan ba a fara da shi ba illa ba'da nabi sai bayan manzon Allah wallazi fassarahu ibnu mubarak amma wannan as-salatu khairun minan nawm idan al-fajr ya ke so da ibnu mubarak ya faɗa dinnan wa ahmadu أن التصويب تصويب أن يقول المؤذن لكرا صلى يتي في أذان الفجر كرا صلى الفجر إن يتي يتي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وهو قول صحيح وأن قول حديث إن قادته مجانا شيء إن قادتها ويقال له تصويب أيضا أنا شيء ما التصويب هذا من تصويبي أبو بيو أكوين ما يكو أكوين ما لا يكو ga mai kyau kar ya rikice wa mutum da ce to ai kaji an ce ma ta su yi lumfaki a'a akwai mai kyau as-salatu khairun minan nawmi idan al-fajr ya fito wannan hadisai ne ma amma kuma an kaga mutane ba su shiga masallaci ba ka fita waje kai ta cewa sallah fa ta zo kaza kaza shi suka ki shi ma ba su ce haramun ba ne amma dai sun ce a gidan ka abaci yana yana cikin sallah وهو الذي اختاره أهل العلم شي wannan as-salatu khairun minan nawm idan al-fajr ya ke to shine abin da duk malamai suke kai saboda hadisai da suka zo da shi wara'uhu duk malamai sun ga wannan akai suke waruya an abdullahi bin umar an karba daga abdullahi dan umar dan sayyidina umar annahu kana abdullahi dan sayyidina umar ya kasance yaqulu fi salatil fajr yana fada a sallar alfijir ma'ana fi azanin fajir cikin kiran sallar alfijir in ta ke so as-salatu khairun minan nawmi as-salatu khairun minan nawmi warwaya an mujahid an karba kaga wannan mai kyan ke warwaya an mujahid an karba daga mujahid qala mujahid yace da kaltu ma abdullahi bin umar masjidan na shiga tare da abdullahi dan sayyidina umar masallaci wa qad uzina fihi an riga an yi kiran sallah a masallacin nan an yi as-salatu ta yuzumin nawm wa nahnu nuridu an nusalli fihi muna ba abin da muke nema sai dai mu sallah a cikin sa fasawwaba al-mu'azzin sai mai kiran sallah kuma ya tafi dinga cewa a shi shigo fa sallah ta zo fa sallah ta zo haka raja abdullahi bin umar sai abdullahi dan umar ya fita minan masjid daga masallacin wa qala yace ukhruj bina mu fita min inda hazal mubtadi daga wannan mai zo da abin da annabi mu ba mu san irin wannan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam walan yusalli bihi bai salla a cikin sa ba qala turmuzi yace wa inna ma kariha abdullahi taswiba abdullahi dan umar ya ki cewa mutum ya dinga cewa sallah ta zo a fito maza maza din nan a hadasa nasu ba'adu wanda mutane suka tsarar da shi ba wannan taswibi na as-salatu khairu minan nawmi in al-fajr ya ke to ba wa qad zahara wannan karatu da muka kawo ya nuna a sarari min kulli ma ta kaddama cikin duk abin da muka zo da shi anna taswiba as-salatu khairun min an-nawm al-masnuna na sunna al-warida wanda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama huwa qawlul mu'azzin shine fadin mai kiran sallah fi azanil fajr a kiran sallah al-fajr in ya keto kasatan al-fajr in ya keto kadai ake wannan ba wani kiran sallah da an alfijir bai keto ba ku dinga jin kana in ka saka mai kiran sallah ya ce as-salatu khairun minan nawm ya ce as-salatu khairun minan nawm marratayn sau biyu wa anna ma adahu duk abin da ba wannan ba bid'a ce bid'a ce to ikon Allah ko ne bid'a shi ya zo ce kai ne bid'a kuma shi ne mai sunna ka gani karatu ya karatu ya biya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad لا هدي إلى صدق المستقيم على alhamdulillah wa'annan littafai abin mamaki duk wanda ya je kasuwa zai tarar da su kuma zai siya kuma in ya buɗa zai gani don Allah don annabi a dinga bin karatu mutum ya bi karatu ga yadda karatu yake ko ko ya san sallan su yake yi kuma annan shi ya je alhamdulillah